بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna goma sha bakwai ga watan sha'aban hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yi daidai da 16 ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 28 a cikin wannan littafi na a masailul jahiliya wadda a sheikh muhammad ibn abdulwahabi rahimahullahu ta'ala ya wallafa wadda muke karanta shi tare da sharhin fadilatu sheikh salih ibn abdullahi fauzan allah maɗaukakin sarki mishi rahama darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen matsala ta bakwai daga cikin matsaloli ko miyagun ɗabi'u da halaye wadda manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallama ya yaƙi mutanen jahiliya a kan shi wadda wayannan ɗabi'u kamar yadda muke jin su ɗabi'u ne wadda sun saba mu musulunci wadda ƙarshen abin da muka tsaya a kan shi shine malaya mana bayani daga cikin miyagun ɗabi'un mutanen jahiliya akwai alistidilalu bima alaihi ahlul quwwati bi annahu huwal haqq cewa su a wajensu duk abinda manya da masu ƙarfi suka tafi akai to shine gaskiya abinda kuma sauran mutane masu rauni marasa ƙarfi suka tafi akai to bata ce wannan ita ce fahimtar su wannan kuma fahimta ce ta kuskure to yau insha Allah ta'ala mas'alan da zamu tashi akan ta tana da alaka da wancan matsalar da muka wuce kamar ka ce hannayen riga ne guda biyu ko kuma ka ce wato tsuntsu ne mai tashi da fuffuke guda biyu shine wancan matsala ta bakwai mun ji cewa su a wajensu duk abin da manya suke kai to shine daidai to wannan matsala ta takwas kuma zai mana bayani alistidlalu bi annama alaihi du'afa ulaysa haqqan anan kuma suna kafa hujja duk abin da raunana na ƙasa suka rike to ba shi ne gaskiya ba a wajensu inda aka ce wannan hanyar marasa ƙarfi ne suke binta to bata ce amma in masu ƙarfi ne manya ne suke binta to shirya ce wannan ita ce mummunan fahimtarsu malam ya ce daga cikin almas'alatu thabina alistidlalu ala budulani shay'i bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa a daga cikin miyagun ɗabi'unsu da halayensu shine suna kafa hujja akan batan abu cewa babu wanda yake bin shi in ba raunana ba duk abin da aka duba aka ga marasa shi ne marasa galibu ne suke kai to a wajensu wannan abin bata ne amma duk abin da yake daidai ne duk abin da yake shine wato abu mai kyau to ba za ka taɓa ganin wato raunanan mutane suna bi ba sai dai ka ga masu karfi masu dukiya masu arziki to wannan kuma a wajensu a fahimtarsu wannan ita ce kadai gaskiya ka kaulihi kamar faɗin Allah ta'ala da yake hakaito maganan da mutanen annabi Nuhu suka faɗa masa lokacin da ya muki musu wa'azi sai suka ce da shi anu'minu laka wattaba'aka al-arzalu suka ce yanzu kana so mu yi imani da kai bayan kaskantattun mutane ne suke biye da kai yaya za mu yi mu bi ka bayan wanda suke biye da kai kaskantattun mutane ne kuma ka ce kana so mu bi ka suka ce ai ba zai yiwu ba abinda ka zo da shi din nan mun ji gaskiya ne amma matsalar guda ɗaya ita ce duka waɗanda suke tare da kai kaskantattu ne saboda haka suka ce in kana so mu bi ka to ka kore su in kana so mu bi ka suka ce to ka kore su saboda haka to kaga kenan su a wajensu inda a ce manyan mutane ne suke bi to a wajensu zai iya zama gaskiya domin kamar yadda Allah ta'ala ya ba da labari a cikin suratu hudin bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya yi musu wa'azi su bi Allah su bauta ma Allah shi kadai Allah ya ce manyan cikinsu mala'un cikinsu manya-manyan mutanen sai suka ce da shi ma na raka illa basharan mithlana suka ce kai nuhu da ya kaji karka dauka fa kai wani mutum ne na musamman kai mutum ne irinmu sannan wa ma na raka taba'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'ayi suka ce duk wanda suke kewaye da kai dinnan suka ce sun yi imani da kai to mu fa a wajenmu wawayen cikinmu muke ɗaukansu marasa ra'ayin kansu marasa hankali su ne raunana na talakawa wa ma na ralakum alaina min fadlin suka ce ba ku da wata falala a kanmu balla zunnukum kadhibin kai muna da ma tabbacin da kai da su duk makadaita ne ku annabi nuhu ya ce ya qaumi أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون yace ya ku mutane na ku bani labari yanzu idan na kasance ina kan shirya daga wajen ubangiji na Allah kuma ya bani rahama daga wajensa amma an makantar da ku kun kasa fahimtar wannan rahamar daga wajen Allah shin za mu tilasta muku ku bi ne bayan ba kwa so yace da su wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala ku sani bana roƙon ku ku bani wani abu ku biya ni wani dukiya dan ina karantar da ku addini in ajriya illa ala Allah lada na ba wajen kowa yake ba sai wajen Allah sannan wa ma ana bi taridil ladina amanu ni bazan taba koran masu imani ba innahum mulaqu rabbihim ai da su je su gamu da Allah amma walakin ni arakum qauman tajhalun sai dai ku mutane ne da kuke jahiltan abubuwa kuke cewa a kori masu imani saboda su raunana ne su ya ce wa ya ƙaumi manyan surni min Allah in tsaratu wane ne zai taimake ni daga kamun Allah in na kore su kawai saboda su raunana ne ku kuma ina so ku manya ku zo ku bi afala ta zakaru don me yasa ba za ku wa'azantu ba don me yasa ba za ku yi tuntuntuni ba to kaga wannan fahimtar ta faro tun daga mutanen annabi nuhu shine fahimtar cewa dukkanin abinda talakawa masu rauni suke kai to bata ce abinda manya suke kai to wannan shine shiriya shi yasa suka ce anu'minu laka wattaba'aka al-arzalu yanzu ta yaya zamu bi ka bayan mabiyanka talakawa ne annabi nuhu yace da su wa ma ilmi bima kanu ya'malun in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun wa ma ana bi taridil mu'minin in ana illa nadhirun mubin annabi nu ya ce ai ni karan kaina ban san ba da masaniya akan abin da suke aikatawa ma'ana ban san me ke cikin zukatansu ba in hisabuhum illa ala rabbi hisabin suna ga Allah law tash'urun in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun ina ma da a ce kun sani yace wa ma ana bi taridil mu'minin ba zai taba yiwa in kori masu imani ba kawai don su talakawa ne ba zai yi ba ba zai yi ba saboda aka kaga wannan ita ce fahimtar su a karan kansu daga suka ce da shi a nu'minu laka wata ba akal arzalu sannan malam ya ce wa ƙaulihi da faɗin Allah ta'ala da ya ce a ha'ula'i mannallahu alaihim min bainina kafirai ne suke tambaya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a haula imanna Allahu alaihim min bainina su kafiran idan aka musu wa'azi sai su kalli musulmai su ce wai a haula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu wayannan ne za a ce Allah ya musu baiwan shari'a wayannan talakawan waya ce sun fahimci abin da ba mu fahimta ba Allah sai musu raddi faraddallahu ta'ala bi qawlihi Allah sai musu raddi sai ce alaysa Allahu bi a'lama bi shakirin shin ba Allah bane yafi sanin masu godiya gare shi ai masu godiya ga Allah sune Allah yake musu baiwa ku kuma ba ku ba ku zama masu godiya ga Allah ba to kaga wannan yana daga cikin abinda mutum zai yi makansa da baibayi da shi shine ita gaskiya in ta zo to ana karɓanta daga wajen kowaye ta zo a musulunci dai kaskantaccen mutum shine mara imani to ƙarshen kaskanci gaba ɗaya shine iblis shaidan karatun ƙurani ma gazo sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to shi shaitanir rajim din ba ƙananan shaidanu ba shi shaitanir rajim din ya faɗa mu Abu da gaskiya annabi ya ce da shi amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub kaji adalci na annabi bai fara faɗa masa cewa shi makaryaci ba ne ce kai ya faɗa maka gaskiya ka eh ka rike ayatul kursi duk sanda za ka yi bacci ka karanta ta ba wani shaidan da zai kusance ka ba wani aljin da zai kusance ka annabi ya ce ya faɗa maka gaskiya amma makaryaci da shi annabi ya ce kai abu huraira wannan mutumin kwana uku kuna tirka tirka da shi ka san waye ma ya ce ya ce zaka shaidan shaidan ne eh to ashe kenan kaga na farko ma kuskuren da mutum zai fara yi shine kallon wanda bayi da abin duniya a matsayin kaskantacce wannan shine kuskuren farko da mutum zai fara yi a duniya domin duk yadda mutum ya rasa abin duniya inda yana da imani to babban mutum ne Allah kuma yana gaya maka wannan mai imanin mai ambaton Allah da tuna Allah kullum shine abokinka Allah yana cewa wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah ya ce ka haƙultar da zuciyanka ka zauna ka abokanci waɗanda suke kiran ubangijinsu safiya da maraice suna roƙon da fatan samun rahmar Allah Allah ya ce wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya karka kauda idonka game da barin su ka dinga idonka yana yawo kana kallon wasu manya saboda turidu zinatal hayatid dunya saboda kana son ka samu kawa da ado irin na rayuwar duniya Allah ya ce karka yi haka to wannan na daga cikin kuskure na farko da mutum zai yi shine ganin cewa wai wanda bayi da abun duniya shine kaskantacci shi yasa ai su kafiran da aka yi musu wazi sai suka ce ai dama bin wa'azi na talakawa ne saboda nahnu aktharu amwalan wa auladan suka ce in yawan kuɗi ne mun fi kowa yawan kuɗi mun kuma fi kowa yawan 'ya'ya suka ce kai wa ma nahnu bi mu'azzabin ga kudi ga yaya ai ba wanda ya sai mana azaba Allah ya ce to ku gane da arziki da rashin sa duka hikima ce ta Allah inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ubangiji na shike shimfida arziki ma wanda ya ga dama ya kuntata arzikin wanda ya ga dama walakin akthar nasi la ya'lamu amma da yawayen mutane ba su sani ba Allah sai ya ce to bari ba ku ji wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha Allah ce bari faɗa muku da dukiyoyinku da ƴaƴanku ba su bane za su matso da ku kusa da mu abinda zai sa ka samu matsayi kusa da Allah Allah sai ce illa man amana wa amila saliha sai wanda ya imani ya yi aiki nagari wanda ya imani aiki nagari sai ce fa'ula'ika lahum jaza'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminu waɗannan Allah ya ce suna da ninkin baninkin sakamako na abin da suka aikata kuma suna amintattu a cikin ɗakuna a cikin gidajen aljanna Allah ka samu a cikin su to kaga ashe fahimtar su ta cewa duk abin da manya suke kai shine daidai abin da talakawa suke kai kuskure ne wannan wannan bata ce wannan bata ce annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa wani babba cikin kafirai ya zo gare shi yana tambayinsa shi kuma a abdullahi bin rawaha shi ma ya zo shi kuma abdullahi bin rawaha talaka ne makahu ne yana ta taba annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya masa tambaya shi kuma annabi ya mai da hankalinsa akan manyan kafirai dalili shine shi abdullahi bin rawaha kaskantacce ne shi a cikin mutanensa in ya musulunta ya musulunta ne makansa shi kadai su kuma wannan manya ne in sun musulunta to sun musulunta ne ma al'ummar su gaba daya sauran al'ummar mafiya yawa za su bi su amma duk da haka Allah ya saukar da aya ya ce ma annabi abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma Allah ya ce ma annabi yanzu wato ka duba wata hikima da wani ladabi wajen magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon Allah ya ce abasta wa tawallaita an ja'akal a'ma maimakon Allah ya ce masa ka ɓata rai ka juya baya dan makaho ya zo maka sai Allah ya ce abasa wa tawalla ya ɗaura fuska ya juya baya an ja a a'ma saboda makaho ya zo masa sai aka zo maganar kamar ana yi ne damiri ne lil ghaib kamar ana magana ne da wani wanda baya nan eh saboda Allah ya nuna mana yadda ke girmama annabi bai yi attacking ɗinsa da kafir na alil mukhatab kai tsaye ba eh amma Allah sai ya ce ma annabi duk da haka wa ma yudrika la'allahu yazzaka Allah ya ce wa ya sanar sheka me ya sanar sheka cewa me yiwa wannan da ka juya baya gare shi me yiwa shine wanda zai tsarkaka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra mai yiwuwa shine wanda zai wa'azantu wa'azantuwar ta amfane shi Allah ya ce amma amma man istaghna amma wanda yake ganin ya wadatu a duniya ya wadatu daga wa'azinka fa anta lahu tasadda Allah ya ce kana juyawa ka tare wancan kar ya tambaye ka saboda kana so ka yi magana da shi Allah ya ce wa ma'alaika Allah ya zaka ba wani laifi a kanka don bai wa'azin bai dauki wa'azi ba wannan da ya zo yana so a bashi shi ya kamata a saurare shi wa amma man ja aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha amma ga wanda ya zo maka yana ta kai komo yana so a karantar da shi addini saboda tsoron Allah amma Allah ya ce ka kau da kai ga barinsa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam hikimarsa wajen ya share wannan ya kula waɗancan hikima ce mai kyau amma duk da haka Allah ya nuna cewa ba a yi daidai ba saboda a nuna mana cewa ƙaskancin mutum ba shi da alaƙa da yadda yake a duniya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba ash'atha agbara madfu'in bil abwabi law aqsama ala allahi la abarrahu manzo Allah ya ce zaka ga mutum ya sa kaya dukun-dukun kansa duk ya yi ƙura in ya zo ma ture shi ake yi a bakin ƙofa na kai mai kawo kanan wajen wa ya gaya maka irinka suna zuwa nan annabi ya ce lau a fasa ma'alallah inda zai ci alwashi da Allah ya ce wallahi sai kaza ya faru la'abar lahu Allah zai cika rantsuwansa domin wato matsayi guda biyu ne ɗaya na saman ɗaya idan aka ce wani in ya roƙi Allah kai tsaye Allah zai karɓa wannan matsayi ne amma aka ce wani in ya ci alwashi da Allah Allah zai cika masa to shi yana sama da wancan domin kamar yanzu misali mutum ne ya sama wannan kwamishina da wannan kwamishina sai ce ga takardata ina so a kai mun gaban gwamna sai wannan ce to zan roƙa maka alfarma ka gina da alfarma a wajen gwamna wannan sai ce a wannan consider it done an gama kawai me yake ji maransa yana ji maransa in dai shi ya isa gaban gwamna to an gama yanzu ka ga tsakaninsu wannan da yake ji in ya isa gaban gwamna an gama ya fi matsayi sama da me sama da wannan wanda zai roƙi alfarma eh shi wannan je zai karamar murya yawwa sannan kuma mai yiwa shi wannan da zai bi karamin murya ma watakila sai ya bi ta protocol shi ko wannan mai yiwa yana zuwa tsayawa zai yi ya ce tsaya a kan shi ya ce sa hannu eh kuma ya sa to kaga walillahi almathalul a'la ashe mai yiwa akwai wanda za ka gan shi ka ga cewa wani kaskantacce ne wulakantacce ne amma matsayinsa a wajen Allah ya kai in ya ce Allah zai kaza sai ya yi wata mata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yanke hannun wata sai Anas ibn Nadar kawun Anas dan Malik sai zai samu an ajiye wannan matar za a yi mata haddi budan bakinsa sai ce wallahi ba za a yanke hannunta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anas wannan fa dokar Allah ce Allah ne ya ce duk wanda yanke hannun wani a yanke nashi anas ibn nazar ya ce wallahi ba za a yanke hannunta ba to ya yake nan wannan matar da aka yanke mata hannu tana zuwa sai ta ce na yafi shikenan faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah ta yi sadaka da hannunta ta yafe shi kenan sai manzo Allah ya ce akwai cikin mutane wanda in yayi rantsuwa da Allah Allah ba zai bari rantsuwan sa ya tafi ba yanzu kowa yayi jugun jugun ga Anas dai ibn Nadr yayi rantsuwa cewa wallahi ba za a yanke harinta ba in ko an yanke harinta yayi ƙarya kenan zai kafara eh kashi kuma a gaban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya cika masa Allah ya cika mai rantsuwan shi to shi yasa watakila wani mutum zai gan shi ya wulakanta shi ya tozalta shi akwai waɗanda rayuwarsu takan shiga cikin matsala su rasa ina ne gabal da yamman rayuwar wani ne kawai za ka gan shi akan titi ka tunkuɗe shi saboda shi kaskantacce ne shi gina ne ce allah ya isa abin nufi shi ne allah ji mun da shi shi ke nan sai rayuwar kuma ta ɗaiɗaice to kaga saboda su mutane suna kallon wanda ya bayyana a mai kuɗi shine babba wanda ya bayyana a mara kuɗi kuma mara arziki suna masa kallon wannan kaskantacce ne wulakantacce ne kuma hatta mu ya mu ma tsakaninmu idan da za a zo da talaka da mai kuɗi a shiga sau to shi mai kuɗin yana jin shi ne babba talaka yana jin shi kaskantacce ne akwai ina ne to ka gani to ka gani wato wato irin wato wato wato irin yan package din da ne kawai yawa to to kaga shi shi musulunci kuma abin da ke koyar da mu shine mutum yana samun matsayi ne gwargwadon imaninsa da tsoron Allahnsa in an zo hisabi ba za a ce masu mulki kuware hisabin ku daban ba a'a an an zo ko cewa za a yi wamtazu yawma ayyuhal mujrimu iya kai abin da za a raba kenan mujrimai ku yi nan muminai ku yi nan in talaka mumini ne yayi gefe gefen muminai in mai kuɗi mujrimi ne gefen mujrimai ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون كاغا آمنوا وعملوا الصالحات با أتي ما سكودي با سنيتي وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون كافريكما أكيسو تشكين عذابا باروان الله نتلك ني كم يكوديني باروان الله بل حاسل ما مفيا يوا wanda zaka ji an ce Allah ya karya su to manya ne domin shi talaka dama ba shi da dalilin taurin kai na Allah ya gaya mana dama abin da ke sa mutum ya ɗagawa shi ne in ya yi kuɗi kalla inda insana la ya ɗaga an ra'ahu stagna to amma talaka da ba shi da ko sisi shi ta zai ɗagawa ai bai kamata talaka ya ɗagawa ba ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma cikin mutanen da Allah ko kallon rahama ba zai musu baran tashin kiyama akwai a'ilun mustakbir talaka mai girman kai ba shi da ko sisi ba shi da cin yanzu bale na an jima amma sai faɗin rai yana jin cewa kaf garin nan ina wani in ba shi ba to kaga wannan ya samu bala'i bala'i akan bala'i kenan ga talauci ga faɗin rai to duk wanda za a kalle shi a matsayin kaskantacce don ba shi da wani abu to wannan shine kuskuren farko da za a yi ballantana kuma har ta kai ga fahimtar cewa abinda talaka ya rike bata ne abinda mai kuɗi ya rike shine daidai balle ma duk tarihin annabawa in ka bi in annabawa in annabawa suka zo galibi mafiya yawa waɗanda suke karɓan saƙonninsu a karan farko su ne talakawa mafiya yawa su ne talakawa su ke karɓar saƙonninsu a karan farko illa iyaka a samu saboda hikimar allah sai ya karfafi da'awar da masu kuɗi kamar yadda ya karfafi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam tun a karan farko da a'i da khadija matarsa da kuma sayyidina abubakar sannan kuma ya karfafe ta kuma ta bangaren abu talib duk da shi bai musulunta ba amma kuma ya tare katanga mai girma wajen yada da'awa ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi lan yasidu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi da filin fasda bi amrika ma alayka ghadadatu ya tsaye da annabi sallallahu alaihi wasallam tara manyan quraisha ce ga ya musu sakon Allah ga wanda ya sai taba ka ce in kaga sun taba ka duk taron sun nan kaga sun taba ka hatta uwarsa da fitorabi da finan har sai an sai in an binne ni a cikin ƙasa shine za su iya taba ka amma in ba ka ba wanda ya sai taba ka fara musu karanta musu mai Allah ya ce amma man yahdillahu fa huwal muhtadi Allah ya ce ma annabi innaka la tahdi man ahbabt lokacin da Abu Talib ya mutu bai musulunta ba annabi ya shiga damuwa Allah ya ce kai hakuri innaka la tahdi man ahbabta ba kai ke shirye da wanda kaga dama ba walakin Allah yahdi man yasha Allah shi ke shirye da wanda ya dama Allah shi ne wanda yake shirye da wanda ya dama saboda haka wannan ganin dama ne na Ubangiji subhanahu wataala to shi yasa galibi yanzu ma zaka ga masallatan mu ma in ka je za ga mafiya yau masu cika masallatan talakawa ne inda za ka samu mai arziki da ibada to lai babban mutum ne ga kuɗi ga addini to addininsa na gaskiya ne in ka samu mutum da arziki da addini to da gaske ke addinin eh saboda shi talaka yana son ya yi addinin amma neman tuwo na ɗaya ɓangaren addinin amma shi wannan ya riga ya jibge tuwon ya jibge komai hankalinsa a kwance shi sa kaga kamar yanzu cikin garuruwan da mutane suke suka da sauransu garin abuja saboda ana ganin duk wani babba duk wani mai kuɗi duk wani mai mulki yana can amma yana tabbatar maka akwai masallatan da za ka ji wanda ni na gansu da yawa idan ka je ka samu mutum mai arziki in ya fito sallan juma'a ran juma'a tun karfe taran safe shi da gida sai an yi magariba yana zaune a masallaci kawai dama shi koshi ya riga ya bi jikinsa sai zauna ruwa kawai zai ta sha ba shi da matsala ba yunwa jikinsa ruwa kawai zai ta sha ya wuna a masallaci bai buƙaci komai ba ba inda zai je an cikin natsuwansa kawai tasbihi da istighfari yake yi Allah ya riga ya tara masa duniya yanzu kuma ya nutse yana neman lahiransa to amma a daidai wannan lokacin kuma haka kuma sai ka samu wani bakin talaka ga talauci ya masa katutu talauci ya masa daurin has sama da ƙasa amma bai sallah eh ba sallah eh ga mutum bai sallah wani wai saboda yana kwale-kwale yana gyaran mota in an kira sallah ba zai tashi je sallah ba to sai ka tambaye shi ka bude garejin nan kusan shekara biyar ko goma har yau aka ce ga matsalar dubu ɗari ta taso maka ba san yadda za ka yi da ita ba kuma ba ka sallah to me ka samu a garejin babu in wanda yake cin ofis da ac ac yana shi fitowa sallah kai kuma ba karan kwale-kwalen ne yana ka tafiya sallah wanda ya siya yi daɗi da shi yi amma ƙaran kwale-kwale kwan lalura ce yi haka kuma mutum ba zai sallah ba Allah ka kiyaye mu to saboda haka su wa'annan mutanen gani suke yi duk wanda ka gan shi mai kuɗi to duk abin da yake kai gaskiya ne talaka to duk abin da yake kai bata ne talaka duk abin da yake kai bata ne a fahimtar su kenan to wannan kuskure ne to shi yasa malam mai sharhi yace hadhihi almas'alatu aksul lati qablaha wannan mas'alar kishiyar wadda ta gabace ta ne wa hiya listidlalu bil quwwati ala anna ashabaha ala alhaq shine kafa hujja da cewa waɗanda suke masu ƙarfi to su ne akan gaskiya wa hadhihi almas'ala wa fi hadhihi almas'ala yastadilluna bid-da'fi ala anna ad-du'afa'a laysu 'ala al-haq wannan mas'ala ta takwas din nan kuma suna kafa hujja ne da cewa su waɗanda suke masu rauni to ba su kan gaskiya law kanu 'ala haqqin ma saru du'afa daga ce inda suna kan gaskiya ai da ba su yi rauni ba ya da ai kana kan gaskiya kuma kai kana kana talauci sai ka ce sai ai ba zai yi ba hada mizanu ahlil jahiliya wannan shine mizanin mutanen jahiliya shine mudun awunsu fi ma'rifatil haqqi min al batil wai tanan suke gane gaskiya tanan kuma suke gane bata wala ya'lamuna anna al quwwata wad da'fa bi yadillahi subhanahu wa ta'ala sun kasa sanin cewa da karfi da rauni duka na wajen Allah ne wa anna ad-da'ifa qad yakunu 'ala al haqqi wa huwa da'if ana iya samun mai rauni kuma ya zama shine akan gaskiya tare da rauninsa talaka ya zama shine akan gaskiya duk talaucinsa wa annal qawiyya qad yakunu ala al ana iya samun mai karfi mai kuɗi ya zama kuma shine akan bata kamar annabi Musa da Fir'auna kaga ai Fir'auna shine mai mulki shine a sama annabi Musa kuma talaka ne ba shi da komai amma Fir'auna shine akan bata annabi Musa kuma yana kan shiriya har fir'auna sai da yayi wato yayi bugun kirji wana la fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti fir'auna yace kai jama'a ku zo ku gani wai kan mulkin misra ba hannuna yake ba wayannan kogunan da suke cikin misiran nan ba a ƙarƙashin iko na suke gudana ba afala tubsiru ba ku gani ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahirun wala yakadu yibin suka ce inda da gaske ne yace ku tsaya ku yi lissafi ku gani da ni da wannan wulakantaccen wa yafi wani eh wanda ko bayani ma bai iya ba wa'azin bashin ma ba ganewa ake yi ba ya ce inda gaske shi manzan Allah ne falaula ulkiya alaihi aswiratun min zahabin aw ja'a ma'ahul mala'ikatu muqtadini inda gaske ne ya ce to a kawo masa wato curi curi na zinare dutse dutse na zinare ko kuma mu ga mala'iku sun biyo bayansa su zo su ce kai fir'auna ga Musa Allah ne ya aiko shi Daka a gaba Allah ya ce ai ba wani abu bane ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يتكئون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين Allah ya ce in ba dinkar mutane kowa ya koma kafiri ba Allah ya ce da duk wanda ya kafirci sai mu tara masa duniya mu ba shi manya-manyan gidaje da manya-manyan motoci mu ba shi manya-manyan zinari don ya ribaci duk abin da ya a duniya ya je rayira kuma ya shiga azaba amma wani idan ya ga cewa ya musulunta talauci ya daure shi ya kuma cewa duk wanda ya fita daga musulunci yana yin kuɗi shi ma sai ya canza layi Allah ya ce wannan ba komai bane annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake yace inda duniya matsayinta wajen Allah ya kai fuffuken sauro da kafiri bai sai ya shaƙi numfashi ko ya yi kurɓar ruwa ɗaya a duniya ba inda duniya tana da matsayin da ya kai fuffuken sauro annabi ya ce da Allah ba zai mama kafiri kurɓar ruwa ɗaya ba ya ce Allah uku ne kuma ya sha ruwan Allah to amma duniyar ba komai bace a wajen Allah yasa sai ya ce Allah uku ne sai kuma Allah ya tara mai duniya saboda duniyar ba komai bace a wajen Allah in ya ba mu mumini wannan falalarsa ce amma shi dama mumini asalin target ɗinsa shine gyara lahiransa duk abinda kuma ya samu a duniya sunansa ribar kafa ribar kafa ce ashe kenan bai kamata mumini ya soki dan uwansa musulmi dan ba shi da wani abu na duniya ba bai kamata ga mutum musulmi ba saboda haka malam ya ce wa haza mamtiku qaumi nuhi lamma da'ahum ila Allah wannan shine abin da mutanen annabi nuhu suka faɗa masa lokacin da ya kira su zuwa ga Allah qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun sai yanzu ma bi ka bayan mabiyanka ma kaskantattu ne wulakantattu ya'ni du'afa minna suna nufin kaskantattun cikin musu suka bi ka falau kunta ala haqqin lattaba'aka al-aqwiya suka ce inda ta gaske kai akan gaskiya kake to da masu ƙarfi ne nasu bika ba talakawa ba wafil ayatul ukhra a wata ayan suka ce wa ma nara kattaba'aka illa alladhina hum araziluna bahdiyar ra'ay mu a wajen mu iya waɗanda suka bi ka suka imani da kai kaskantattun cikin mu ne ai alladhina laysa indahum ra'ayu wanda ba su da ra'ayin kansu ittaba'uka min ghairi rawiyatin wa min ghairi tafkir sun bi ka ne ba tare da tunani ba ba su tsaya sun yi tunani ba ba su da hankali ba su da lissafi yasa kawai suka bi ka batattun mutane ne wannan shine abin da suka faɗa masa wa kadhalikal mushrikuna fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama haka nan mushrikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanu yaskharuna min du'afa'il mu'minin sun kasance suna isgili marauna na cikin mu'minai min bilal wa salmana wa ammar ibn yasir wa abihi wa ummihi suna yin iskili ma bilal ladanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda talaka ne shi bawa ne shi ma wa salman da kuma salmanul farisi da kuma ammar ibn yasir da mahaifiyarsa da mahaifinsa suna musu isgili saboda su talakawa ne wa yaskharuna min du'afa'is sahaba suna yin izgili ma raunanan cikin sahabbai hatta innahum qalu hasan da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ma najlisu ma'aka wa haula'i indaka suka ce ma annabi kai saurara fa kaji bai yiwuwa mu zauna inda kake wa'annan talakawan su ma su zo zauna kusa da mu ba zai yiwu ba ij'al lana majlisan ghayra majlisihim hatta tanfahum ma'aka suka ce abinda muke so shine ka zauna hatta na tafahama ma'aka iji allana majalisan gairar majalisihim hatta na tafahama ma'aka in kana so mu fahimce ka mu zauna mu fahimci mai addininka to ka sanya mana ran wa'azin masu kuɗi daban ran wa'azin talakawa daban majalisinmu daban ran da za a yi masu bilalu da salmanu wa'azi ba za mu zo ba ran da kuma za a yi na su abu jihalin su abu lahabin manyan arna to su ma wancan ba za su zo ba saboda haka kowa a samu su ranar su a ce yau ranar wa'azin talakawa ne gobe kuma ranar wa'azin masu kuɗi ne to kaga musulunci shi kuma da ya zo sai daidaita da talaka da mai kuɗi yanzu nan da muke zauna nan inda shugaban ƙasa zai shigo masallacin nan zai shiga sahu ne liman ya shiga gaba inda gwamna zai zo zai shiga sahu ne liman ya shiga gaba sai dai in shi shugaban kasan ko shi gwamnan yana da karatun addini ya cancanci limancin yawa amma yanzu shugaban kasa ba zai zo nan al'umma sun taru a nan ba a ce masa bismillah faddal shi ka baka ja musalla kuma ya shige ba sai da ba tare da cewa asali a musulunci shugaba shine shugaba shine alkali kuma shine liman shi ne liman saboda haka da duk ɗan siyasa da ya zo neman takara ya mu zaunar da shi mu ce rubuta mana hudu ba a kan tawakkali saboda in kaci ciyaban ko kaci gwamna kai ne limamin juma'a amma ya fara ne ma? ai ba dai fara ba Allah ya shirya su da mu baki daya eh masallacin juma'a mai sun ga dama suke zuwa saboda haka yau aka ce yau masallacin juma'a nan dan siyasa zai zo in zai zo masallacin fa sai an sanar cewa dan siyasa wane zai zo eh saboda haka ka zo ka samu sawun gaba inda limamai suke zama ko da sallar liman ta baci zai iya jawo wani a cikin su sai a zo a sa wani dunkum dan siyasa in aka jawo shi bai sanya za a yi sallan ta ci gaba ba a to ai dama shi ne bayanin cewa ai kafin ya zo din sai an sanar cewa zai zo yan midiya sun shirya sun kinsa akwai wanda za su ɗauki hotonsa tun daga fitowarsa daga mota a wasu suna bayansa ana yana tahowa yana tahowa in ya shigo masallaci ya kabbata sallah zai na fila za a ɗauki hotonsa ga ɗan siyasa wani ko gwamna wani ya je masallacin juma'a kaza gashi nan ma yana na fila in ya zauna yana sauraron hudu ba za a ɗauke shi daidai lokacin da mai girma gwamna yake sauraron hudu ba kuma in a sosai ma kuwa to shi wannan shi ne hanyar cin abincinsu a yi kuma in an gama an idan da sallah liman zai tashi ya ce muna godiya ga mai girma gwamna saboda ziyarar da ya kawo mana wai an gode ma gwamna da ya zo masallaci sallan juma'a an gode ma gwamna da ya zo masallaci sallan juma'a lam
sai shi ya ce to ka kai masallaci kuka je sai limamu ya ce iye yau ne ka kawo mana wannan babban mutu a masallaci amma da limamin shi masallaci baya zuwa haka ne sai nan da na kawo shi masallaci da ni da wurin da ke zuwa kenan sai ce ina ne kake sallah don shi zai zama shi sai ce a
kai ka kawo mana shugaba a shekarun a shugabanci
amin amin na'am wannan ya hukuncin kamar yadda ka ce kamar ranar juma'a an sanar shi gwamna ne a kushe dama ko wanda sun saba su kan zama sanacin ne su shi aka hana su zama a wannan saboda wannan shekaru shugaban gwamna ne shi wanda suka aikata hakan ne wannan wannan kuskure ne a musulunci wanda ake wa- wanda ake ware musu waje don su zauna a bayan liman su ne ulil ahlami wan nuha su ne masu ilimi wanda da hankali da tunani ana iya ware musu waje kamar a ce sahun gaba na limamai ne amfanin zamansu a sahun gaba shine liman in ya bata karatu ya su gyara masa yawwa idan liman ya yi kuskure za su gyara mai idan liman sallansa ta ɓaci already dukansu malamai ne zai iya jawo ɗaya daga cikinsu ya ci gaba da sallah to wannan su ne ake ware musu waje na musamman amma saboda wani ɗan siyasa zai zo a ware masa waje na musamman wannan kuskure ne sannan kuma akwai ƙoƙarin nuna jara'a a kan sha'anin ubangiji cewa har a gaban allah ma kana nuna cewa kai babba ne an ware maka waje kamar yadda ake a wajen taro a ware maka high table lokacin da kaga dama lokacin da ka zo to a masallaci mai yanzu an ware maka waje ɗakin Allah kai yanzu kai babba ne an ware maka gunka sannan kuma sai lokacin da kaga dama kafin za ka zo wannan kuma kaga kuskure ne wannan kuskure ne abin da ya kamace abin da ya kamata da ga mutum shine wato in mutum na da lissafi shine Allah na ƙara masa buɗa masa duniya sannan yana ƙara tawadu'u a gaban Allah domin Allah ya buɗa masa ya bashi to ya kamata wanda Allah ya fi bashi kuma ya fi godiya to daga cikin godiyar da mutum zai yi ma Allah kuma shine nuna ma Allah cewa shi ba kowan kowa bane wannan shine Mm, amma saboda mutum zai zo masallaci gaban Allah da ka zo masallaci sallan da in kai kai ma kanka ne in baka yi ba ma kai dan kanka ne mulkin ka ne kana kan mulki ba shi zai hana a maka azaba dan baka yi sallah ba amma za a zo sai an sanar wani wajen magara postin ake yau mai girmawa ne zai sallah a masallaci kaza Mm. kaga wannan wannan kuskure ne Mm. akwai wani masallacin da da nake wani lokacin na zuwa sallan juma'a a garin nan in na je na zauna a sawun gaba ko a baya akwai wani cikin yan kwamitin ya zo kullum sai ya mun faɗa waye zai zauna a sawun gaban in ba ku zauna ba kaza da kaza kaza da kaza to wata ranar na zo sai na shigo ta kofar liman sai na ga sawun gaba a tsakiyar arariki ba kowa sai ne sauri na kabbalta sallah ashe shi tun shigowa na yana ta nuna min yatsa kar na zauna a wajen saboda haka ne kabbalta sallah tahiyatul masjid da gama sai zo ya ce min to malam yahu ba ko bane a nan wajen sai ya ce to ina ne wajen zaman mai nuna mun sau a baya sai na koma baya na zauna ina zaune sai na ga jikaran jiniya a cikin masallaci a haraba wani tsohon ɗan siyasa ne ya zo masallaci da shi da tawagansa su ne aka rarike musu sauwun gaban nan shi da tawagansa saboda haka sauran waɗanda suka zo da wuri kuma hukuntau da wuri kuna son samun gafaran Allah ku koma baya ku zauna su kuma wannan da suka nuna mu Allah cewa su manya ne to an ware musu wajen su suma wannan kuskure ne amin ya taɓa ya taɓa maganin wani gwamna ne mm.
duk wanda ku zanna zaman gwamna ya ga ware nan aka je ga wurin gwamna aka ce kaza aka aka zuwa kan mu ba mu dama tare Mm.
Ya- ya- aka da bar mu da mu da su ah, marigayi ne Mm.
Ya- Allahu akbar sai kenan sai lokaci to ya saba cewa idan aka zo sai lokacin da abin sai ya zo ya zanna to kai na gina kafin a yi Mm.
zuwa. to lokaci ya yi dai kawai sai eh, alhaji ibrahim mai ibrahim bisa ya tashi ne sai cikin wasu kwale gwamnati su wato wai wai yana fitowa a ita sai sai a jira shi ga mutane ga lokaci ya yi wala shi hagu ne ya ce in ya zo ya ya ya ya ya ya samu sallah ya ya shi a waje
خلاص wala shi hagu ne kawai sai sai ya ruwa ya ruwa ya gama guduban kenan na ƙarshe ya sauko sai a gwamnati wala shi ya kashe sauran gaba Ita a yi sau.
dan kaga su kaga su gwamna a waje sallah
to kaga abin abin da ya dace kenan a to yanzu yanzu sallah yanzu duban juma'a gwamna bai zo ba shikenan ba ra'ayi ba eh zai zai zai jira shi ya zo Sai ya zo.
kai Domin ne.
eh wannan ka- kafi liman kenan shi kafi liman kenan shi inda ga liman ya zo shi kuma sai an jira shi to eh ai abin abin da yafi kamata shine shi gwamna ya zama shine liman din ai eh ya zama shi shine liman din amma baka karanta addini ba baka yi karatun addini ba goga lokaci yayi ba wai yana fitowa daga gida yanzu goga lokaci yayi da abu Amma sarkin Kano ba haka yake lokaci.
eh Shi sarkin Kano sai shi ne mai magani.
mm.
Tunda shi dama mai ilimi To.
ne tun a can baya.
to kaga to kaga wannan wannan wannan abu ne na kuskure galibi za ga duk mutumin da ya kai babba masallaci ba kasafai suke zuwa ba Eh, wa'azi kan ma dama ba a magana wa'azi kan ba a magana dama Mm, su ba ruwansu
Mara na lura ba akwai lokacin da ni daga hawa hudu nake saukowa wallahi ni kaɗai ne nake sallah a wannan. Sauran duk mutanen ba za su zo ba. Ni kaɗai nake saukowa da ƙananan mutane nake zama a zama tare da su.
haka ne Wallahi. Amma sauran manyan mutane Allah ya sa mu dace Allah ya shirya to kaga su ma mutanen jahiliya abinda suka ce ma annabi kenan in kana so mu fahimce ka ka sa mana ran wa'azin masu kuɗi daban ran wa'azin talakawa daban to shine malam yace fa rasul sallallahu alaihi fa nabi sallallahu alaihi wasallam min hirsihi ala hidayatihim arada an yaj'ala lahum majlisan khassa annabi saboda yadda yake kwadayin shiryan su ya so ya karbi abinda suka nema ya sa musu majalisi na musamman saboda kwadayin shiryan su fa'atabahu Allahu azza wa jalla bi qawlihi Allah sai dakatar da shi yace masa a'a da yace wala tadrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha kar kai duka kori waɗanda suke kiran ubangijinsu safiya da maraice suna neman rahmar Allah suna neman saduwa da fuskan Allah ma alayka min hisabihim min shay hisabinka hisabinsu na komai baya kanka wa min hisabika alaihim min shay babu kuma wani abu na hisabinka da yake kansu fatadrudahum dan me zaka kore su in ka kore su fatakuna min az-zalimin zaka zama cikin azzalumai Allah ya ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina Allah ya ce kamar haka ne muka fitini sashin su da sashi don su dinga cewa yanzu waɗannan ne Allah ya musu baiwa a tsakaninmu Allah ya cire su ya ce wa ƙauluhu a haula imanna Allahu alaihim min baina ya anuna du'afa as-sahaba suna nufin raunanan sahabbai yanzu waɗannan ne wai da a ce wai sun fahimci abin da mun ba mu fahimta ba la yumkinu an yasbiquna ila alkhair ai ba zai taba yuwa ma su rigaye mu fahimtar alkhairi ba domin law kana khairan ma sabaquna ilayhi inda alkhairi ne to da ba za su riga mu ba ai tunda kuka ga mu ba mu fahimci cewa alheri bane to ba alheri bane yace wa mithluhumul ana alladhina yasifuna alulamaa bi annahum ma indahum ra'ayun wala tafkir misalin su yanzu sune waɗanda suke siffanta malamai cewa wai ba su da ra'ayi ba su da tunani akan abubuwa wa anna nazrahum qarib cewa tunaninsu takaitaccen tunani ne wa indahum tahajjud ko ce in suka tsaye akan ra'ayi suna da kafiya da da dogiya akan ra'ayi wa indahum shidda suna da tsanani ila akhiri ma yaquluna zuwa dai abubuwan da suke faɗi wa shaykhu ma kataba hadhihi al-masail lit-tarikh malam yace malam kuma bai rubuta wayannan matsalolin kawai don a karanta tarihi a ji cewa ga yadda mutanen jahiliya suke ba wa inna ma kataba lit-tahdhir ya karanta ta ne do ya rubuta ta ne domin ya ja kunnen mu mu gargadantu bi an yuhadhdhira bi an yuhazzira hadhihi al-umur bi an yuhazzara hadhihi al-umur saboda a kiyayi fadawa cikin wayannan al'amuran li annaha min umuri al-jahiliya saboda wayannan al'amura din suna daga cikin al'amura na jahiliya wadda bai kamata a ce musulmi ya kasance cikin waɗanda suke aikata irin wayannan abubuwan ba to wannan shine karshen wannan matsala ta takwas wadda kuma insha Allah ta'ala cikin kaddarawan Allah a kan shi za mu tsaya sai in Allah ya kai mu bayan sallah insha Allah saboda haka Allah ya kai mu bayan sallah za mu tashi kan matsala ta tara insha Allah ta'ala muna muna yi Allah godiya da ya ba mu dama da iko na gabatar da wannan darasi a wadda Allah yana da bayi masu yawa inda ya ga dama wasu a cikinsu ya ɗauke su ya kai su cikin ƙaddarawansa da adalcinsa ya kai su wajajen da babu daɗin ji mu kuma ya ɗaura mu a wannan hanya wannan ba mu ne muka yi ma'addini hidima ba allah ne mana baiwa saboda haka za mu yi godiya gare shi muna roƙon sai ƙara mana daga falalansa abinda muke tunkara na watan ramadan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya riskar da mu cin alkhairi allah maɗaukakin sarki ya mana albarka baki ɗaya wannan karatu da muke yi duka Allah ya tara mu cikin ladansa baki daya kwamitin masallaci da su ne suka ba da dama bayan sahalewan ubangiji na a zo a yi wannan karatu domin inda an sama tuljiya da tutsu daga wajensu da karatun ba zai yi ba to karban abin da suka yi haru bibbiyu da kuma marhabantansa wannan yake kara mana kwarin gwiwa da mu da ku baki daya to muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi baki daya Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna kuma kuma da kuke zama ku saurari karatu don da yadda yake so a yi karatu na zo na ga kowa ya watsi to dole dai nima in juya to lallai zaman ku ku saurara wannan shine asalin kashin baya na karatu daga duk abin da za mu yi da mu da kwamitin masallaci duka duk abin da za mu yi in ba masu saurari dole haka za mu yi haƙuri to muna roƙon allah ya saka muku da alkhairi kuma baki ɗaya allah subhanahu wa ta'ala ya biya ku da mu baki ɗaya da gidan aljanna abinda muke fuskanta na watan ramadan allah ya ba mu ikon ribatarsa cikin alkhairi ya kuma riskar da mu wannan wata mai albarka waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya cikin iyaye da 'yan uwa da malamai daga bara zuwa bana muna roƙon allah ya musu rahama muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu da wannan za mu takaita insha allah kafin mu amin amin amin amin amin
da wuya da sanini da komai da ruwa da komai tana insha Allah amma wannan shine ainihin da'awa alhamdulillah Allah ya karba mana amin amin amin amin amin amin Eh. To. tafsiri na na farko yana tafsiri da asuba kuma yana yin shi a masallacin fadaman mada sannan kuma ina tafsirin a angon fadaman mada masallacin zunnuraini ina yi da asuba sannan kuma muna tafsiri tsakanin azahar da la'asar a ma'aikatan tirejiri muna tafsiri wannan dai eh masallacin cikin tirejiri ba eh to wannan shine standard tafsirin da nake da azumi guda biyu ɗaya da asuba ɗaya kuma da rana insha Allah eh na farko muna yin shi a fadaman madani eh masallacin zunurai ne kusa da asibitin premier a nan ne muke tafsirin asuba sannan kuma da rana muna tafsiri a masallacin treasury insha Allah eh to insha Allah ta'ala insha Allah Allah ya samu dace amin amin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ومغفرة ونعيمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم الله يمنع البركة الله